أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafin da suna na hukumatu da sa'ada littafin da dr abdulmuhsin ibn muhammad al-qasim imami kuma muhudba a sallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yin kuta idan ɗan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun yi karatu a cikin babin da malami masa suna da wasu ayyuka ne suka cancanta bawa ne da hankali a kansu ayyuka na ibada da neman kusanci zuwa ga Allah na ɗauke sarki yau kuma za mu tashi a shukuru da godiya ga Allah na ɗauke sarki ahmiyyatu shukuri muhimmancin godiya domin dukkan wata ni'ima da ta samu bawa da gurin Allah na ɗauke sarki wa ma bi kulli ni'matin wa min Allah duk abin da ya same na wata ni'ima ko wani ci gaba ko samun wata nasara a rayuwa wannan abu ne da wurin Allah madaukake sarki to shi ne ma ya ce rabbuka ahdaka alayka min ni'amihi al'azima ubangijinka ya yawaita a kanka na daga ni'imominsa masu girma ni'imomi da Allah madaukake sarki yayi akan bawa suna da yawa ba za su iya karbuwa ba وفي أنفسكم أفلا تبصرون daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi ku duba karan kawunan kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi akan ku za ku iya ba za ku iya kirgin su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka yi nufi ko kuka so kirgin ni'imomin Allah madaukakin sarki a karan kawunanku ko a gurin da kuke rayuwa ko a cikin societinku ko a cikin gidajenku ko a kanku da iyalanku da iyayenku Allah ce ba za ku yi girgije su ba ni'imomin Allah madaukakin sarki alkhairi ne da Allah yake saukar da su da bayansa wanda wani ni'imin bai takaituwa akan abu daya don mafi girman ni'ima ko mafiya girman ni'ima da Allah madaukakin sarki zai yi wa bawa su ne Allah madaukakin sarki ya yi ka musulmi mai jawuwa zuwa ga umarni mai hannuwa da barin hananan Allah madaukakin sarki sannan kuma sai ni'ima ta lafiya idan Allah madaukakin sarki ya ba da wa'annan ni'imomi guda biyu dukkan wani abu da zai biyo baya yana bin bayan wa'annan ni'imomin ne kuma zai karɓi wa'annan ni'imomin ne wajen samun rahmar Allah madaukakin sarki أنزل عليك من عطاياه الجسيمة كما الله يا يوم تكوتسا من يمن يقريك لتشكره عليها domin ka gode masa akan wa'annan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya ainihin yi maka babu abu da Allah madaukakin sarki yake bukata a wurin bayi babu abin da godiyar bayi zai yi wa Allah madaukakin sarki bal kansu wannan godiya za ta amfani idan suka gode Allah madaukakin sarki sai ya kara musu ista'adana rabbukum wa id ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum idan kuka gode Allah madaukakin sarki ce wallahi tabbas zan muku kari akan ni'imar da na baku idan ɗaya na uku kuka gode sai da kara nunin kawo ku akan adadin abin da na baku a baya ashe kenan godiya yana jawo bawa ko tana jawo bawa samun kari a bisa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa wata ni'ima yake fatan wannan ni'imar ta dawwama bayan dawwamar ta kuma a ƙara masa akan wannan ni'imar to wannan babu wajibi ne ya nazarci gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imar da Allah ya bashi ni'ima ce ta dukiya ka gode wa Allah madaukakin sarki ta hanyar imani ni'ima ce ta lafiya ka gode wa Allah madaukakin sarki ta hanyar biyayya da aiki da lafiyar wajen bin Allah madaukakin sarki ni'ima ce ta 'ya'ya masu albarka ka gode wa Allah madaukakin sarki wajen sanya wa dai ayan naya su zama to masu bin Allah madaukakin sarki da sauransu Allah ya ce shukru kaga godiya huwa al-ghayatu min khalqihi wa amrihi shine makura da Allah madaukakin sarki wato shine makura min khalqihi daga halittar Allah ba bayi da Allah madaukakin sarki yayi wa amrihi da kuma umarninsa bayi ana buƙatar su gode wa Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani cikin suratul Nahl Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fito da ku daga cikkunan iyayenku daga cikkunan uwayenku la ta'lamuna shay'a ba san komai ba lokacin da kowa ya faɗo duniya babu abin da ya sani ya faɗo ne yana kuka don wanda bai yi kuka ba duk da sabuntarsa da karantarsa da rashin ƙwarinsa haka da a yi ta bugunsa ana tsikarinsa ana ainihin mutsinsa har sai ya yi kuka domin rashin kukan yana alamta cewa akwai babbar matsala wacce za ta iya yiwuwa rayuwar ma babu ita ko kuma tana fuskantar wata barazana ta musamman to kun fara duniya ba ku san komai ba ba ku san wane ne ku ba ba ku san wato ya za ku rayu a gidan duniya ba ba ku san wani tanadi aka yi muku a gidan duniya ba ba ku san halin da duniya take ciki ba ba abin da kuka sani waja'ala lakum sam'a Allah ya sanya muku irin sense organs din ya sanya muku asam shine ji wanda abusawar Allah ya sanya muku idan muna maganai don ku gani ku ji magana wacce ta dace ku ɗauki umarni na Allah maɗaukakin sarki ku ainihin bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku da ku bashi ku ji abin da zai amfane ku a rayuwar ku ta duniya ku ji abin da zai cutar da ku a rayuwar ku ta duniya don ku guje shi wal absar Allah wal absar Allah ya sanya muku idan duna maganai ku gani abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba da fadin gashin da dukkan abin da za ku yi Allah ya sanya muku ido don ku gani don ku ga yadda za ku gudanar da lamarin yadda za ku nema abincin sai wanda in ya samu larura ya samu jarabawa shine zai zo baya ji ko baya gani ko baya ji baya gani wanda kuma wannan shi ne mafi karantar adadi da ake samu amma a haifar da baya gani guda ɗaya an haifi wanda suke gani guda dubu kafin a haifi wanda baya ji guda ɗaya an haifi wanda ba sa ji guda dubu abin ka samu gidan da aka samu makaho guda ɗaya ka samu gida ɗari ko dubu wanda wani shi wanda ya da ruwa da shi kira hannun da zuwa wani bangaren jarabawa sai Allah madaukakin sarki ya yi masa to Allah madaukakin sarki ya ce wani afidata ai wa ja'ala lakum al-afidata shima Allah ya sanya muku ainihin wato wato kira za ku yi tunani ya sanya muku kwakwalwa da tunani Allah madaukakin sarki ya sanya muku haka ne la'allakum tashkuruna domin ko za ku tuna girman ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi ku gode masa wa akhbara subhanahu anna man lam yashkurhu lam yakun min ahli ibadati sannan Allah madaukakin sarki ya ba da labari cewa duk wanda baya gode masa bai zan daga cikin masu bauta masa ba Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ce washkuru farkon ayar Allah madaukakin sarki ya ce ya ku wanda kuka yi imani sannan ku gode wa Allah madaukakin sarki in har kun kasance gare shi kuke bauta kenan duk wanda yake kin gode wa Allah madaukakin sarki wannan ba mai bautar Allah madaukakin sarki bane kin gode wa Allah madaukakin sarki bisa ni'ima da yayi maka wannan yana alamta wato kufrun ni'ima kafircewa ni'ima daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi wa bawa wanda hakan yana iya sabbaba wa bawa samun azaba da bishi na Allah madaukakin sarki وقد أثنى الله على أول رسول بعثه إلى الأرض بالشكر حقيقة الله madaukakin sarki ya yi yabo a manzo da farko da Allah ya aiko bayan ƙasa bishukuri Allah ya yabe shi da godiya فقال الله madaukakin sarki ce zurriyata man hamalna ma'ahu annabi Nuhu shine annabi na farko ko manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya aiko bayan ƙasa domin ya isar da sabon Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya yi nufin halakar da mutanen duniya gaba ɗaya bayan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya kira su ya masu wa'azi ba su kira ba su amsa kiran Allah madaukakin sarki ba ba su amsa wa'azin da annabi Nuhu ya yi musu ba Allah sai ya yi nufin ya halakar da mutanen bayan da Nuhu ya ɗauki tsawon shekaru, dubban shekaru ko ɗaruruwan shekaru yana wa'azi ba a ɗaruwa a nisa. Da Allah ya tashi halakarwa sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam cewa ya ɗauki dukkan wani abu da yake raye a wannan lokacin min kullin zaujain ithnain ya ɗauki aure na dukkan wani abu na wannan lokacin da suke raye kuma ke da bukatar ci gaba da wanzuwarsa annabi nuhu ya dauka yana zai masu a cikin ainihin a jirginsa ko kwale-kwalensa da ya kera ya ɗebo cikin ɓangaren dabbobi da ɓangaren tsirrai da ɓangaren kifaye da dukkan wani abu da ka sani cikin abin da Allah ya kaddara ci gaba da wanzuwarsa ya jefa su aure a cikin wani kifin a cikin wannan wato wato jirgi da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya kera da kuma wanda suka yi imani da shi wanda Allah ya faɗa mana ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil dan kadan ne wanda suka yi imani da shi to dukkan su da ya shiga cikin jirgin da shi da su da Allah ya koro ruwan tufani ya halakar da duniya gaba daya da abin da ke cikin duniya na wannan lokacin ruwa ne daga sama da kuma ƙasa suka haɗe ko ina ya zamanto babu komai sai ruwa dabbobin da tsirran da komai ya gare sai abin da annabi Nuhu ya ɗauka a cikin ainihin jirginsa su ne Allah ya ƙaddara samar da wata al'umma ta daban bayan ta. Su ne Allah ya ce zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin kwale-kwalensa. Innahu lallai shi annabi Nuhu ya kasance kana abdan shakura ya kasance bawa ne da yawan godiya wa Allah madaukakin sarki wa amara abdahu Musa an yatalaqqa ma ataahu min an-nubuwwati wat taklimi lish-shukri haka nan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ainihin karbi abin da Allah ya bashi na annabta da kuma matsayi da Allah ya bashi innaka nimullah mai magana da Allah madaukakin sarki Allah ce ya karɓa ya karɓi wani annabta da kuma matsayi da Allah ya bashi ta hanyar ne ta hanyar gode wa Allah madaukakin sarki. Fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ya Musa ya kai Musa in nistafaituka 'ala an-nas lalle ni na zabe ka akan mutane bi risalati da ainihin risala ta da annabta ko da saƙona wa bi kalami da kuma yin magana da ni shi annabi Musa Allah madaukakin sarki ya yi magana da shi ya ji maganar Allah kuma ya mayar wa Allah madaukakin sarki amsa Allah ya ce to da wannan baiwa da dai maka na baka manzanci da kuma magana da ni wa khudh ma ataytuka ka rike abin da na baka na annabta da wannan matsayi da na baka wa kun min ash-shakirin kuma ka zan daga cikin masu godiya a bisa wannan ni'ima da na baka godiya ita ne za ta dawomar maka da ni'imar ita ce za ta dawomar maka da wannan matsayi sannan wa asna ala alihi ibrahim bi bi shukri ni'ami haka nan Allah ya yi yabo akan bada bada ɗayansa annabi Ibrahim domin shi ma ya kasance mai godiya ne ga nimomin Allah madaukakin sarki fa qala anhu Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi Ibrahim Allah ya ce shakiran bi an'am annabi Ibrahim mai godiya ne a bisa ni'imomin Allah madaukakin sarki da Allah ya yi masa اجتباه الله يا زابيش وهداه إلى صراط مستقيم ويا شديد دشي إزوا كتبرك مريديتي النبي إبراهيم يا قول الله ملك جزلك cikin bin dukkan wani umarni da Allah madaukakin sarki ya bashi duk umarni da Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya bi su jagorori da Allah madaukakin sarki ya Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya cika su ya dinga tara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin atammahu katina ko ka ambata lokacin da Allah ya jarrabci annabi Ibrahim da wasu kalmomi bi awamira wa nawahi Allah ya jarrabce shi da wasu umarni kuma ya jarrabce shi da wasu hali fa atammahu na annabi Ibrahim ya cika su gaba daya bayan ya cika su Allah ya ce lalle zan sanya ka ka zama jagora imami wa mutane shi ma annabi Ibrahim ya kasance mai godewa ne a bisa ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi masa wa amara Allah bihi ala Dawud Allah ya umarci iyalan Annabi Dawud alayhi salatu wassalam su ma su kasance masu yin godiya masu rage godiya wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce imanu ala Dawud bi aiki ya ku mutanen Annabi Dawud shukran kuna masu godewa Allah madaukakin sarki gode wa Allah madaukakin sarki a bisa ni'ima Allah madaukakin sarki ya baku da baiwa da Allah madaukakin sarki ya baku na annabta da kuma karfin mulki da wato wato Allah ya baku dama kuke magana da ainihin dabbobi ko tsuntsaye Allah ya baku dama kuke jin tasbihi da duwa Allah ya hore muku iska take daukar kamar Annabi Sulaiman za ka ɗauke shi da kai shi duk da yake so a duk lokacin da yake so tafiyar da za a yi wata ɗaya biyu ana yi za ta ɗauke shi da safe zuwa da yamma ya je ya ga kokarin sai dawo tun a zamanin Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan kyauta ya yi masa wannan baiwa ya ba shi irin wannan mulki Allah ya ba shi iko ya hore masa aljanu suke masa hidima su shiga cikin teku su ɗebo masa albarka na ainihin teku da yake ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce wannan baiwa da wannan daraja da falala da Allah madaukakin sarki ya ba ku ya ku iyalan annabi Dawuda ku yi aiki domin nuna godiyar ku bisa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ku wa amara Allah wa sallallahu Muhammadan alayhi salatu wassalam Allah ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shukri da godiya faqala Allah ya ce bal وهكذا الله فاعبد فبوتا الله مدوكين سركي يا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكن من الشاكرين kuma ka zama daga cikin masu godiya wannan Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga kai ina ga ni duba yadda annabawan Allah muka ambata a baya da su ma da wasu su da ba ambace su ba suka kasance bayi ne masu riko da godiya wa Allah madaukakin sarki masu yawan bauta wa Allah madaukakin sarki masu godiya a bisa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi musu to haka ake so mu ma mu kasance haka ake so mu ma mu sifantu da dukkan wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mana mu buɗa mu buɗa wani sababi ko wata hanya da za mu gode wa Allah madaukakin sarki a cikin wannan ni'ima ne وأول وصية وصى بها الله تعالى الإنسان وصية نفر قول الله ولو بكين سلكية ولم أدم بإتاع شيء الشكر له يقول الله ولو بكين سلكي وللوالدين سنن يقول وإيا ينسى ولد الله ولو بكين سلكي yake faɗa a cikin suratul Qur'an Allah madaukakin sarki yace wala wala atayna Dawud Allah madaukakin sarki yace ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وعنا على وعن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah ya ce wa laqad atayna luqman al-hikma hakika mun ba luqman na wasu malama suka ce luqman annabi ne wasu kuma suka ce salihin bawa kuma dai wanne ne daga ciki Allah ya ce hakika mun ba shi hikima anishkuru lillah kuma ya gode wa Allah madaukakin sarki ko ka gode wa Allah madaukakin sarki ya kai luqman wa man yashkur Allah ya ce duk wanda ya gode a bisa wata ni'ima da Allah ya masa إنما يشعر بنفسه سلم وأكنسه بوليوا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما بعض أن الله ملك تنسل كيزي إلى أن تدعو إذا كنت بولي أن سانع ود الله ملك تنسل كيزي sannan ku yi imani Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya kasance mai godiya idan bayan suka gode ya ƙara musu a bisa godiyar da suka yi kuma alimun mai sani ne cikakken sani dangane da ayyukan bayansa wanda aka yi musu ni'ima suka gode Allah ya san su wanda aka yi musu ni'ima suka kudirce suka kafirce Allah madaukakin sarki ya san su shi ne Allah ya ce duk wanda ya gode ya sani ba kan sai godewa godiyarsa ba za ta amfana da Allah da komai ba man kafara wanda kuma ya kafirce inna Allah ghaniyyun hamid lalle Allah wadataccen sarki ne ya wadata da barin godiyar kun kun gode masa wa kanku kuka gode wa in kuka kafirce masa kuka yi godiya wa kanku kuka kafirce wa kafircewar ba zai cutar da shi da komai ba godiyar ba za ta amfanar da shi da komai ba wa in qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi sai Allah ya ce wasayna al-insan hakika mun wasici wa dan adam biwalidayhi dangane da iyayensa ya kyautata musu domin mai hamalatu ummuhu wahnan ala wahn ko sa ta dauki cikinsa ta yi ɗawainiya da cikinsa ta rene shi wahala akan wahala ɗawainiya akan ɗawainiya wata shida a wata tara babu sukuni babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu cin abin da take so sai abin da bakin ta ya raya mata duk rashin daɗinsa in ya raya mata wani abin haka za ta ci shi ita tana shiga wahala ta yi ɗauniya don kai karatu haka ranar da za ta haife ka cikin tsananin wahala da firgici da tsoro shin za a sauka lafiya ne ko ba za a sauka lafiya ba wanda da yawa ta wannan sanadiyyar haihuwar iyayen suka mutu nawa ne iyayen da suka rasu rayuwarsu ta zama fansa wa 'ya'yansu su suka mutu 'ya'yansu suka rayu in bawa ya tuno irin wani abubuwan sai ga iyayensa sun cancanci ne da gode musu sun cancanci da girma masu sun cancanci ya masu addu'a sun cancanci ya ainihin tsaya a kan lamarinsu shi ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki ya ce to a shukuru ne ya kai bawa gode mu inda ni ne na halicce ka na samar maka da abinci na samar maka da duk abin da rayuwarka ke bukata kama da kan numfashi da za ka numfasa don ka samu rayuwar har zuwa dukkan wani abu da kake da bukata a rayuwarka na tanadar maka da shi tun kafin ta zuwa duniya saboda haka Allah ce ka gode sannan wani wani yanka ka gode wa iyayenka sun cancanci godiyarka sun cancanci yabanka sun cancanci girmamawa sun cancanci mutuntawa wanda yake so ya gama da duniya lafiya sai ya gode wa iyayensa godiya wa iyayen kuma yana tabbatuwa ne ta hanyar yi musu ɗawainiya da yi musu hidima da yi musu addu'a da shiga cikin lamarinsu da biya musu bukatunsu duk girman bukata inda sun bi tsirin maka da ita to kai kuma kai iya kokarinka ainihin biya musu wani bukata matuƙar wani bukata babu sabon Allah a ciki babu kuma tunzurawa zuwa ga saba wa Allah madaukakin sarki ko da abu ba zai maka daɗi ba ka ainihin yi kokari ka yi musu wani abu domin ka yi musu godiya wa bi shukuri amara al-anbiya wa aqwamahu haka nan annabawa gaba ɗayan su sun umarci mutanensu mabiyansu da su kasance masu yi masu masu yin godiya wa Allah madaukakin sarki فقال إبراهيم لقومه annabi ibrahim yake ce wa mutanensa wabtagu inda allahi rizqa ku nemi arziki a wurin allah madaukakin sarki wa'budu ku bautata masa shi kadai washkuru lahu ku gode masa ilayhi turja'una gare shi ake mayar da ku وأفضل الأدعية وفي فلك الأبداع دعاء الرب العون على مرضاته شيني باوا ما يوت وقوم الله مدوكين سركي cewa Allah ya taimake shi ala mardati a bisa samun yardar Allah madaukakin sarki bi shukuri ni'amihi ta hanyar gode wa ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa wa ibadatihi kuma Allah ya taimake shi wajen samu ko ya sare masa bauta wa Allah madaukakin sarki قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية يكي فدا أتكلم التاج مدارج السالكين يكي سوى تأملت أنفع الدعاء ناي نذر ناي تناني نبقر وتأبدع تيت بأنفاني إذا هو سؤال العون على مرضاته سينغا باب وتأبدع لتكي باوا إلى روكم neman taimakon Allah madaukakin sarki ala mardatihi a bisani a wato ina neman ina yawaita roƙon Allah bisa neman yardar Allah madaukakin sarki thumma ra'aytuhu fil fatiha sai ma ni tarar da amsar abin da na tuno ko abin da tunani na ya bani na gashi a cikin suratul fatiha cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa iyyaka na'budu bayan in suna karatun fatiha cikin addu'ar da suke yi ko cikin karatun da suke yi suna cewa gare ka muke bauta iyyaka nasta'inu kuma gare ka muke neman taimako wannan taimakon ba a bukatar sa ba a neman sa abu kowa sai gurin Allah madaukakin sarki idan ka ɗauka daga kan mafi daraja mafi falala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimakon sa cikin abin da Allah madaukakin sarki yake yi cikin abin da Allah yake manta da shi taimako ne wanda Allah madaukakin sarki kadai yake yi ba a neman sa a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a neman sa a gurin wato mala'iku ba a neman sa a gurin salihan bayi ko waliyai ko nagartattun bayi ana nema ne a gurin Allah madaukakin sarki shine al-istighatha neman taimako kamar neman shayarwa na ruwa kamar neman waraka daga rashin lafiya kamar neman biyan bukatu ba wai neman taimako a kan abin da bawa zai iya yi ina tafiya yanzu sai littafi na ya fara muna tare da kai sai na ce ana nan yi ko mu wani littafi wannan abu ne da za ka iya yin sa kuma bai ba ba ba ba ba abu ne da ya kunshi hada Allah madaukakin sarki wato ya kunshi hada bawa da Allah madaukakin sarki shi ne mutum amma duk abin da ba wanda zai iya yi maka shi sai Allah to haramun ne ka nemi taimakon wani abu ka nemi a taimaka maka ko a agaza maka cikin wani lamari in ba a wurin Allah ba da ke sarki ba wannan ita ce ko shi ne karatun da mai gayi yayi ya zama abu surutu ɗan bid'a malaman bid'a suka hayo suke ja maganganu suke ja sharri a kai kuma irin sigar da Dr. Idris Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yi amfani da shi wajen gidan isar da wannan saƙo wajen fassara ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka yi masa sharri suka yi masa kage sai da irin wannan uslubin kowa da kowa daga ɗaya daga cikin shugaban gari a ƙasar a Kano malam Nura Allah kowa da kowa yadda malam Idris ya yi amfani da uslubin wajen isar da saƙo suka masa sharri sai ga irin hanyar shi ma ya amfani da kuma yanzu ya zo shi yana neman yana nema wa kansa kariya da mafita cewa shi kuskure ya yi kaza kaza kaza ba kuskure ba shi da ma shirin ne aka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga sharrin harsuna to mali yace walamma afa abudullahi iblis lokacin da makiyin Allah iblis Allah madaukakin sarki ya gara nasanta mu da shi da sharrinsa lokacin da ya san karfa baka shi ya san girman matsayin godiya wa annahu min ajallil ibadati wa alaha kuma ya san cewa godiyar da yana daga cikin mafi girman ibada kuma mafi yogarta ja'ala ghayatahu sai ya sanya manufarsa gayarsa makwararsa a sa'aya ya kafa inna su hannu ya za a yi ya tashi ba ya faɗi tashi ya shiga ya fita ya yanke mutane daga barin godiya wa Allah madaukakin sarki fa kawai sai iblis yake faɗa wurin da Allah madaukakin sarki har ya zo a cikin alƙur'ani yake cewa thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan wallahi tabbas zan zo musu min bayni aydihim ta gaba gare su wa min khalfihim da ta bayan su wa an aymanihim zan zo musu ta damacin su wa an shama'ilihim zan zo musu ta gudun su dudan na ne dan da kawar da su ga barin hakikalin abin da aka halice su domin sa Allah ya ce kuma Iblis ya haƙaita Allah ya haƙaita ce daga ƙarshe kuma Iblis ya ce wala tajidu aktharahum shakirina kuma ba za ka samu da yawa yawa daga cikinsu masu gode maka a bisa ni'imomin da kai musu ba wa shakiruna hu illatun fil khalqi bani yace masu godiya masu sifantuwa da sifar godiya su kaɗan ne a cikin halittar Allah madaukake sarki fa kun ma'a tilka thullatil qalila kai kokari ka zan tare da wa'annan jama'a ɗan kaɗan al-muharaka masu albarka qala جل وعلا الله وندي بوايا لوكاكي كيتشيوا وقليل من عبادي الشكور kadan ne daga cikin bayina suke godiya idan ne musu ni'ima wa kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya badiyatu ya kada adam ka sani dukkan wata ni'ima da za ka samu in dai ba za ta kai ka kusa ga Allah madaukakin sarki ba wannan ni'imar ba ni'ima ba ce bala'i ce kuɗi ne za ka samu mai nisan ta daga Allah wanda gabarin Allah wannan kuɗin ba alkhairi ba ne gare ka bala'i in lafiya ce za ka samu ya mantar da kai ga Allah ya nisan ta daga gabarin Allah wannan lafiyar ba alkhairi ba ne gare ka duk wata ni'ima da za ta nisan ta bawa ga Allah madaukakin sarki wannan ni'imar ba alkhairi ba ne gare shi ta zama jarabawa ta zama musiba gare shi domin rayuwar ta mu gajeriya ce ba ta da yawa duk daɗin da za ka ci duk moriyar da za ka mora a wata ni'ima da ka samu moriyar ranka nan ce ba ta wuce shekara goma ko ashirin ko ashirin da biyar dalin ya gari to ba ka gode ba kuma ko ta nisan ta ga gabarin Allah da ƙarshe kuma za ka je ka ga kushin Allah wanda wanda wani kushin kuma ba shi da iyaka qala al-qudayr qudayr ibn iyya yake faɗa kamar yadda ya zo a cikin tarihin Dimashq ibn Asakir yake cewa alaikum bi mulazamati shukri ala bi'a ya ku uwa ya ku jama'a ina rike sheku ne muku wasiya da lazimtar godiya a bisa ni'imomi idan Allah madaukakin sarki ya yi fa kalla ni'matun zalat an qaumin a'adat ilayhi kadan ne ni'ima idan Allah ya yi wa bayi wannan ni'imar ta tafi kuma ta dawo duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi wa bawa da yawa idan ni'imar ta tafi ta tafi saboda haka duk ni'imar da Allah ya baka ka yi kokari ka gode wa Allah a wannan gaba kada ka bari domin ni'imar ta bushe ba tare da ka gode wa Allah a kanta da yawa yawa ni'ima idan Allah ya yi ba wa an ta tafi ta tafi ke mun ba ta dawo in kuɗi ne suka kare sun kare ke in lafiya ce ta kare ta tafi ke nan ta kare musamman kuma in ya haɗa shekaru إذا رأيت ربك يوالي عليك نعمه ما ليس إذا كان أبنجتك يلا ساقمت ويلا ذنك بنعم من ساكنك وأنت تعصيه كما بساقا مسا للي فأعذرك يا الله من وجزك هي وكري إني كان نعم بكل كانت كنت لا يمكن تقلب يو كاي وانا أسار بوكاتي يو كاي وانا كاسور كاتي بوكاي investing أتن كاتي ka zuba ka ya zama kuɗi kullum ba ka bin Allah sabon Allah madaukakin sarki ka sani kake yawa jai to ka kiyaye Allah madaukakin sarki duk ranar da Allah madaukakin sarki ya tashi kama ka Allah ba za ka kuce ba ka kuce masa inna Allah la yumli lil zalim Allah yana ainihin jinkirtawa yana ɗaga kafa da azali hatta idan akhadahu lam yuflitu har ya kai idan Allah madaukakin sarki ya kama shi ya rike shi to ba zai kuce ba daga lokacin kuma inda akhdahu alayhi shay'in wal abd idha kanat lahu 'inda Allah manzila fa hafizaha wa baqi 'alayha bawa wanda ya kasance yana da matsayi a wurin Allah ya kiyaye wannan matsayin wa baqiya alaiha kuma ya yi kokari ya tabbata ya rubu akan wannan matsayi da Allah ya masa thumma shakara Allah ala ma a'tahu sannan ya gode wa Allah a bisa kyautar da Allah ya masa atahu Allah ashrafa minha Allah zai bashi matsayin da ya fi wannan girma ya fi shi da fata idan bayya shukra idan bawa ya tozartar da godiya Allah ya yi masa ni'ima amma ya yi godiya istadrajahu Allah Allah sai ya masa istidraji ya masa talala ne kamar saki sai ya ga yana ta yi an kyale shi amma aka tashi kama shi ba zai kunce ba wa ni'matu mawsulatu bi shukr ita ni'imar Allah madaukakin sarki ne ga bawa tana tabbata tana ci gaba ne idan ana gode wa Allah madaukakin sarki wal mazid yata'allaqu bi shukr haka nan kari akan ni'ima yana rataye da godiya idan aka yi wa bawa ni'ima yake so a ƙara masa to ya yi ta gode Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima wa man ruzika shukra qala yace duk wanda aka arzuta shi da godiya akan ni'ima razaqahu Allah ziyada wannan kawai ya samu arzikin kari da wurin Allah in Allah ya baka ni'ima kai kai da godiya godiya da dabbai godiya da baki godiya da aiki to Allah zai na ƙara maka akan wannan ni'imar a kowane lokaci قال تعالى الله يتي وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وبشكر الله وطاعته تقولي والله مرة كتسك دهي مثل دهي أن تفتح للعبد أبواب الدنيا والآخرة أكي بولي وباوى قوفوف الخير للدنيا والآخرة لكم الآخرة قال تعالى الله مرة كتسك يتي ولو أن أهل القرى amanu da mutanen alƙarya sun yi imani wattaqaw kuma sun kiyaye dokokin Allah da fatahna alaihim barakatin min as-sama Allah ce da mun bude musu albarkatu daga sama da mun bude musu kofofin alkhairi daga sama da mun bude musu kofofin arziki daga sama wal ardi da ƙasa idan suka yi noma za su samu albarka idan sun nemi albarkacin ƙasa za su samu Allah zai sanya wa rijiyoyinsu da mai albarka, Allah zai sanya wa ma'adanansu albarka, idan suka yi noma za su samu alkhairi, ruwa da zai sauko daga sama zai zama ruwa ne mai albarka. Allah madaukaki sarki ce walakin sai dai kadda sun karyata sun ki su gode wa ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi musu akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka yawwa idan muna son wanzuwar ni'ima in muna son ƙaruwar ni'ima a bisa ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana ko yake mana to mu lalunci gode wa Allah madaukakin sarki ruwan da Allah ya arzuta shi da godiya a bisa ni'ima Allah zai ƙara da Allah ya arzuta shi ya ba shi hanya ta samun ƙarin wannan ni'ima duk wanda yake yin gode wa Allah madaukakin sarki to yana toshe wa kansa ƙofofin samun ƙari ne a bisa ni'imomi da Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah sai na mu daga cikin bayi masu godiya ya raba mu da kafucewa da mutuncewa ne da mubinsa za mu tsaye ta nan da wanda muka faɗa mu kai ne Allah ya tara mu cikin lada kuskure da muke Allah mu da muke sarki da faɗa mana sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد